الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاء لهدي شاء شدا قواتا ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya dace da 27 ga watan 6 shekara 2021 miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a darsul khamis a cikin nazmul waraqat fi usulul fiqh للتابع يحيى العمريطي شرف الدين يحيى العمريطي رحمه الله تعالى domin ɗaya a ƙarshen baiti na ɗari da uku yau za mu tashi a farkon baiti na ɗari da hudu babu lafa'ali zai yi magana akan ayyuka al'afa'al baiti na dari da hudu a an ce afa'al ana nufin afa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam idan mun samu hadisi yana ba da labarin kan cewa annabi ya yi kaza to ya za mu ɗauki wannan aiki an dai yi magana akan al'amuru da annahi waɗannan da ai magana a kansu duk sanda ka ga umarni hadisi ya zo da umarni to za ka duba ka ga wace ma'ana ta fi dacewa da shi daga cikin ma'anonin da su malamai na usulul fiqh sun ka kawo sai ka bashi to su ma ayyuka haka suke kashe kashe ne ba duk kowane aiki na annabi yake wajibi ba ga gare mu a mataki ne ko wanda yake wajibi wanda yake musahabi da sauransu kamar yadda za mu yi to shi ne ce ba sai mun ja ba saboda lokaci a fa'alu ƙwaha sahibi shari'a a fa'alu ƙwaha ayyukan wanda ake kira ƙwaha shine sahibi shari'a wanda ya zo da saƙo na shari'a shine annabi sallallahu alaihi wa sallam baha yana cikin sunaye da aka ce sunaye ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai da dama sun yi rubutu akan sunayensa kuma sun saka shi haɗin kama al'imamu suyuti rahimahullah ya yi bayani sosai ya rubuta littafi akan sunayen manzan Allah hakanan zainuddin al-iraqi mai alfiya ta sira ta tarihi alfiyatu sira shi ma ya ambaci wannan sunan to amma babu hadisi sahihi tabbatacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da cewa faha yana daga cikin sunayen manzon Allah babu wannan nas ba samu hadisi akai ba saboda haka sai a tsaya ga iya sunayen da nassi ya tabbata ko a ƙur'ani ko a hadisi suna cewa faɗin Allah ta'ala qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qaha suna cewa a wannan sura suna ne na annabi daga nan ne suka ɗauko amin ma anzalna suka ce gashi an ce ma anzalna ba mu saukar da alaika kaɗin nan sai suka ce ya rudu zuwa ga ɗaha raga kenan ɗaha suna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba ambaci wani suna ba kaminsa to kenan damirul mukhadab din nan na ka alaika yana nuni akan cewa shi ɗaha din nan suna ne daga cikin hujjojin da suka kawo litashqa don ka wahala ko kuma litashqa don al'ummar kasu wahala duka malamai sun fasa to amma babu nas da ya yi wannan bayani hatta wannan bayanin da suka yi ga aya babu nas na hadisi da kansa ko ba ambaci sunansa ba dan an kawo zamiri ba wani abu na ba domin dama wanda aka saukar ma alƙur'ani sananne ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ayyukansa jami'uwa gaba ɗayansu sifa ce na afa'alu ko kuma ta'kidi mardiyatun dukkan su yardaddu ne badi'a masu ban sha'awa masu ban ƙayi mana ayyuka a nabi sallallahu alaihi wasallam sun siffantu da wannan sifa yardaddu ne a wurin Allah ta ina suka zama yardaddu saboda duk aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi don babu haramun cikin ayyuka annabi annabi bai taba aikata haramun ba sallallahu alaihi wasallam mu ke haramun mu adda ayyuka na haram masu yawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma karuyi bai da kai ba ba makaruri ba hatta tarkula aula kuma yadda albazazi ya faɗa a shiriniya bai da an gani abubuwa guda biyu dukkan su halatta ne an gani ko kuma abu guda ne da yin sa da barinsa duk ɗai ko kuma abu guda ne barinsa ko yinsa shi ya fi cancanta to ko irin wannan annabi bai da duk ayyukan annabi daga alwajib sai almustahab sai almubah amma ba makaruhi ba harama annabi bai taɓa makaruhi ba Allah ya ƙara masa daraja wa kulluha dukkanin ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam imma tusamma qurba ko dai a kira su ibada shine ma'ana qurba ko dai a kira su ibada to waɗanda ibada daga cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atu to su kan da'a ne biyayya ne ana buƙatar kowa ya zo da su mana duk abin da annabi ya yi da sunan taƙarruban ilallah da niyyar taƙarruban ilallah neman kusanci zuwa ga Allah to da'a ne gare mu mu aula ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ba don ibada ba to wannan ana kira ne da'a ko ba za a kira shi da'a ba to sun ka ce ba za a kira shi da'a ba duk abinda annabi ya yi ba don niyyar bauta Allah ba to wannan ba za a kira shi ibada ba kamar yadda dai za a yi bayani min al-khususiyati to daga cikin ayyuka annabi sallallahu alaihi sallama akwai alkhususiyat waɗanda su ayyukan sun keɓanta ne iya annabi ba a koyi da shi eh yawwa daliluwa shi ne ya ce haisu ƙama daliluwa amma khususiya ɗin nan sai an samu dalili da ya tsayu kan cewa aiki kaza khususiya ne ga annabi sallallahu alaihi sallam ba haka ɗaya za a ce abu kaza yake banta ga annabi ba sai an samu dalili sai an samu nassi ina misali ka wasu ne siyama kamar inda ya jera azumi kwana uku da ya buɗe baki ba ya samu ba wannan kusursiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh kamar an halatta mai ya aure mace sama ga hudu wannan hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mace in ta ce ta bayar da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba sai an daura wuri ba eh in ta ba da kanta ta ce ta ba da kanta in dai yana so shikenan da ya ce yana so to shikenan aure ya kullu babu bukatar daura aure ya kasa annabi babba ne tuwa da wannan matsayi ko miyalin nan dangane dole sai ka sai ka jira lima mai sun daura to gaji karfa kalla to wannan shi to a shi kaga a ayyuka annabi waɗanda yake yayi su da niyyar ibada kashe biyu ne akwai alkhususiyat waɗannan ba a koyi da annabi akwai waɗanda ba alkhususiyat ne suke banta da annabi mu ma za mu mu ma za mu wa haisu lam yakun daliluha to inda ba mu samu dalili da ya tsayu kan cewa aiki kaza yake banta ga annabi ba eh kaso na biyu kenan ko wanda shi ba kususiya ba ne an ruwaito annabi ya yi kaza kuma da'a ta ƙarruban ilalla amma babu nassin ne nuna cewa wannan ya banta ga annabi to sai wasu malamai sun ka ce wajen to wajibi ne kowa ya aiki da shi duk sanda annabi ya aikata wani abu da niyyar bauta ga Allah sannan babu nassin da ya ce wannan aiki ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai suka ce wajibi ne akan al'umma kowa da kowa wakila wasu malamai suka ce mawkufun ba a cewa wajibi ne ba a cewa makaruri ne ba a cewa mubahi ne kawai dai a bar shi haka amma kowa wanda ka iyawa shi mawkuf kenan ba za a ce ga hukuncin sama amma kowa in ya ga dama yana iya yi in yana son ya samu lada eh akwai wannan kauli daga cikin malaman usulin fiqh kauli na uku wakila mustahab wasu ka ce a in mun samu nassi annabi yayi kaza taqarruban ila Allah lam yakun min khususiyatihi to wannan mustahabi ne ga kowa ba wajibi ba wannan shi ne a kawalu na malamai da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da cewa a asali aiki annabi sallallahu alaihi sallam mustahabbi ne ga duk wani musulmi ya yi koyi da shi sai an samu dalili wanda ya mai da shi wajibi to sai koma wajibi da yawa daga cikin malamai sun rinjayar da wannan fi haƙƙihi wa haƙƙina ga haƙƙinsa da namu haƙƙi mu mabiyansa da hukuncin ɗaya ne haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka yi tafsiri suka ce a shi a karan kansa wajibi ne gare shi ya yi amma mu gare mu mu al'umma ba wajibi ba ne duk abin da yake ibada ne to wajibi ne ga annabi ya yi amma mu ba wajibi ne gare mu ba sai in an samu wani dalili wanda ya nuna wajabcin abin abin da suka faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a hatta ga annabi ba wajibi ba ne sai in ya zan ba zai yi a isar da saƙon aikin ba ko ibadar sai ta hanyar aiki to anan ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi sallama lura da cewa shi muballigun ne anillah mai isar da sako ne kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika min rabbika to kuma ibadar ka ba za ta yi wa isar da ita ba sai ya aikata ta don ta aiki ce ba ta magana ba to suka ce anan ya waje ba amma da zaran ya isar to daga wannan lokaci ta tashi daga wajibi hatta gare shi ta koma musahabi wa amma ma lam yakun bi qurba to kaso na biyu mun samu aiki annabi yayi kaza amma sai muka lalaba muka ga abin nan ba qurba bane to misalin na farko kamar ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kamar yadda ya zo cikin sahih muslim hadisin na Aisha annabi duk sanda zai shiga gida yakan yi asawaki sannan ya shiga gida wannan ya tabbata fi'iliyan amma ba a samu lafazi cewa yana umurtar mu cewa duk wanda zai shiga gida ne ya asawaki ba kawai an ruwaito aiki to sai malamai suka ce asawakin nan ba kususiya ba ne ga annabi bai kibanta ga annabi ba abu na farko kenan na biyu kuma annabi ya yi shi ne ta karuban ilallahi to anan sai malamai suka yi sabani suka ce wajibi ne duk wanda zai shiga gida ne kai shiga gida sai ya sawaki akwai malaman da adda wannan ra'ayi ibn hazm az-zahiri yayi wannan magana a cikin littafin sa na usulul fiqh al-ihkam an gani wasu kuma suka ce musahabi ne wannan shi ne raji in za ka shiga gidanka ka tsaya sai kaya a sawaki sannan ka shiga musahabi ne wasu kuma suka ce ba za a ce wajibi ba ne ba za a ce musahabi ba ne amma in kayi shi kenan da niyya koyi da annabi za a baka lada to wannan kenan shine misalin abinda annabi yayi takarruban kuma ba hususiya ba shine to sai ka so da biyu malam yakun bi qurbatin musamma sai aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wanda ba a ambatonsa da cewa ya yi ne don niyyar ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala su waɗancan da an tambayi dalilan su suka yi amfani da dalilai masu umumi na aikoyi da annabi cewa na ƙarƙa na lakon fiye rasulillahi suwatun hassanatun liman kane ya rujula al-yawm al-akhira wa zakara Allah kasira kuma ce akwai wanda ba ya fatan samun rahama aga liman kana yarjullah wal yawmal akhir kuma ce to zora ka shine hujjar su a fahimta su duk abinda annabi in dai ba khususiya bane wajibi to kaga wannan maza ba akwai sahi gare ta to irin su ne za ka ga duk aiki na sunna sai kaga suna mai sai dole sai su mai da shi wajibi to maza ba ce ta malamai waɗanda ba su da yawa ba su da yawa ko a cikin magabata kamar irin su jirsatul isra sai suna mai da shi wajibi da makamantansu to alƙawarin raji musahabi ne ka yi abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi da niyyar ibada to amma abin da ya yi ala wajahil adat walittifaki kawai ya yi shi ne ta fuska al'ada ya samu kansa mutanensa na kaza shi ma sai ya yi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya samu larabawa izari suke daurawa ba sa sa wando ba su san wando ba izari suke yi a samu dan mayafi ko wata doguwar riga sai a sa wannan shi ne fitar laraba sai a yi rawani to sai annabi sallallahu alaihi sallama ya zo shi ma yana irin wannan shiga yana sa izari wani lokaci ya sa mayafi wani lokaci ya sa doguwar riga wani lokaci ya sa rawani to sa wandon nan ne ya yi da mayafi nan sai ma da rawani nan sai malamai suka ce ba ya yi shi bane ta karo ya lallaye a yayi ne saboda ya samu mutane ne larabawa al'ada suke shi kuma annabi bai sun ya saba ma mutane ga abinda nasi bai ce a saba musu duk abinda nasi bai ce a saba ma mutane ba to annabi baya fitowa da wani sabon abu yanzu in ya ce fito da wata sutura ta daban a matsayin shi na wanda ke son ya kira mutane to sai su kare nisantarsa sai ce to kun gani tuwayi ne ma daban shi yasa in za ka yi da'awa ka kalli al'adar mutanen garin wadda addinin ka bai hana ba sai ka abin misali garin da za ka je wa'azi kowa kwat yake sawa da jaketa haka ya take kai ma sai ka yi ka samu wani mabibi ka sai ka je kawai a dinga ja ayoyi da hadisi suna fitowa to wannan sunna ce an fahimci wannan ko shi a sunna ya fi ka je da kala al'adarka ta ƙasar don kuma mutanen nan rawani suke yi da babbar riga to kai ma ka samu babbar riga ka samu rawani ka loda sai ka je ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to za su fi sauraron ka da fahimtar ka za su ji a jikinsu cewa wannan namu ne eh wannan namu ne an fahimci wannan ko to sai malamai suka ce da rawani da izari da mayafi duka wannan al'ada ce ta larabawa ba sunna ba ce eh to ala to sai to mu igare mu muku to sai malamai suka ce a sai mu kalla mu gani mu ma in kabilan mu suna sare izari musa in suna sa rawani musa in suna sa mayayi musa shi ne sunna to anan in kai wannan shi ne sunna in kuma ba su sawa kana zaune wurin da mutane ba ruwansu da rawani ba ruwansu da izari suna sa wando da karamar riga da babbar riga da hula to wannan ita as sunna ka nema sai ka sa an gani ba a sun ka zo ma mutane da abin da ya saba ma al'ada su cikin abin da shari'a ba su soke al'ada yanzu nan in ka ce kai irin waccan hita ta manzon Allah to ka san dan bid'a kuma ita annabi ita annabi saboda dama a sanata annabi bai yi gani da ibada ba to haka wasu malamai suka faɗa shek salo mai sai mai rayu Allah ta'ala wannan ita ce fahimtarsa
wanda yana an kasan mutane idan sa ruwan donka ya tsallake da ba su masu rarrabe magana ka sai ka sun an su biya mai taki idan zai kan abin da in ta sa wando kala uku ne akwai faukan nisfai ne akwai faukan ka'abai ne a gani sannan akwai kuma fauka faukan nisfai ne kala uku eh wani lokaci ka sa wando rabin koro wani lokaci ya dan haura sama eh yanzu ya dan wuce rabin koro amma bai yi da wuce naman nan na bayan kawa ba mai taushi wannan kala uku ne kuma kowane kai malamai sun kace sunna ne da na rabin koro da wancan da wanda ka aje kokal ka abai ne su in kaga in za ka iya ajiyewa rabin koro su kyamace ka sai ka mai da shi kokal ka bai don ba mai hankalin da don ka bar wandon ka kokal ka bai ne kyamace ka babu shi duniya dama yi sunna ce ba wai wani magana su sauci ake magana ba ka samu littafin bakar abu zai sunansa haddul izani ya yi wannan bayani a kai misala ce mai mahimmanci kware da gaske sauraka ya yi raddi sosai ga masu ganin cewa dole iya sai nisfus saki za a bar wando ya ce ba haka bane wando kala sunna uku ne eh ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan duk wanda kai kuma kana da lada daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hadisi a kai Allahu musta'an na'am to wacce haka a to suwa ne sun cancanta su yi magana sai ka haɗa mana su amma da ya ce wasu sun ce yana yawa ko yan tashar adilai ne ba sani ba ma karɓar maganar kowa sai wanda adili daga an ka yi musu alauna ne eh a a wanka maganar na tambaye ka wa faɗe ta
wani kari kamar malami
ni kai ne ka tambaya gari ka rijiya ko ba gara magalla kai gaggawa gagga eh lokacin da ya faɗi shi ya kamata ka tambaya ba ni ba tun da gare ka jiya in yi zuwa kara maka Allah magana gashi mai a salitar Allah wa ya faɗe ta to ai ana sa a hikima ko ba gaba a kara maka Allah wannan magana da nake ambata da Allah taimaka min da littafin da zan same ta akwai cin mutunci ya ku koyo shi kuna karatu amma wallahu musa'ad Allah ya gafarta mana abubuwa ne ɗalibi yana da hikimomi daban-daban ɗalibi ya kamata a ce ko shi ɗan ya dawo duniya kana ya zama da shi ko shi ɗan akwai dubaru da za ka zauna da shi amma da ya danganta da gwargwadon karfin fahimtar kada tsakaninka in har maganar nan a kila wakala ce to za ka ga ya fara dubaru to ai gaskiya littafin nan sai ga warka ne kaga daga nan ka gano shirme ne sai ka bar mai abita ai to ba eh ai tambaya ba na da usulubi to galibin mu usulubi mai kyau an ba mu da eh shi yasa muke wahala usulubi na magana eh na biya muku abin da aka faɗa ai kaza khitabul lizzaki wal gabi in za ka yi magana da mutum ka kalli matsayin shi ka kalli yanayin yadda ya kamata ka fuskanci shi wannan shi ne yake hankali shi ne balaga shi ya samu ka sa balaga saboda a koya muku magana idan mai dawa sai an koya mai magana an ba haka ba sai ya fadda mutane sai ya kore mutane daga addini wannan shi ne eh saboda haka wannan wasu kuma na ganin sabanin haka ibn hasan da sauran malamai a wurin shi a wurin shi rawani sunna ne balma wajibi ne tun da annabi ya yi tunda annabi ya aikata shi babu rare inda ya ce annabi ya yi to shi ke to amma wannan ya aikata ne saboda al'ada saboda haka abin da in kana rayuwa inda aka sa rawani ka sa inda kake rayuwa ba ruwansu da rauni to kakka sa rauni don kakka zama mutamayyizun bainahu ana ba ta gani yawwa
Lara tana tasirin zuwa da wannan shiga. Lara da mutum tana tasirin zuwa da wannan kamar in ce ban musallaci na ga ya iya shiga mu.
A kan ne. Ibada ba ta da alaƙa da shiga ai. Eh ba ta da alaƙa. Ba su da alaƙa. to wannan shi ne to shi ne malai ce fa'in na fi haƙƙin yi mubahu to a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya yi da sunan al'ada halatta ne gare shi hatta shi karan kanshi shi annabi wandon da ya sa izarin da ya sa an gani an ce annabi an ruwaito ya sai wando amma dai bai sa ba to izari yake sawa to izarin da ya sa to a haƙƙin shahalat ne ya sa tun da al'ada ce wa fi'iluhu aibin lana yubahu mu ma gare mu al'ummar sahalat ne gare mu duk abin da annabi ya aikata ala wajen al'ada to mubahi ake kiran shi bai ma kai ga musahabi ba an gani yawwa sai babin sutura malamai ke wancan tafsiri da muka yi bayani a kai wa in aqarra qawla ghairihi ju'i in kuma wani yayi magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya tabbatar da maganarsa an gani wani sahabi yayi wata magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya tabbatar da shi bai yi mai gyara bai yi mai inkari ba kamar fadin jariya da ya tambaye ta ayin Allah suka ce fi sama annabi ya mata gyara ba to ju'il ka kauli wannan magana za a sanya ta kamar shi na ya faɗe ta an gani domin wanda biyu sallallahu sallama la ya sukutu an muharrami duk ko ana harami duk abin da haram annabi bai shiru a kansa in aka yi sai ya yi magana to shiru ɗinsa yana nuni kan cewa abin nan ba laifi ba ne to shi yasa in wani sahabi ya faɗa wani abu gaban annabi sallallahu alaihi sallama to ana sanya wannan magana kamar magana ce ta tunda ya tabbatar da shi wannan ita ake kira sunnatun taqririyatun sunna wadda annabi ya tabbatar aikin wani ko magana wani a gaban annabi kuma annabi bai hana ba kazaka fi'ilun qadifuyi haka a aikata wani abu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mu bai hana mai aikin nan ba bai ce masa ya yi kuskure ba to shi ma wannan za a ɗauka kamar annabi ya yi ya riga ya zama sunna wa ma jara fi asrihi sun matsala duk abin da ya gudana a zamanin annabi sannan daga baya ya tsala alai sai ya ga wannan abin to in a ƙarrau in annabi ya tabbatar da shi shi mai aikin to shi ne ya ce faliyutta ba to mu al'umma sa za mu bi shi an yi wani abu zamanin annabi sallallahu alaihi sallama kuma annabi ya samu labarin ana can ana yi kaza da kaza da kaza kuma sai bai hana ba to ita ma ta zamo sunna ta kaririya ta zamo sunna ta kaririya to sai an nasu eh an nasu fil luga shine al-izalatu al-izalatu watanhiyatu a gusar da abu shi ake kira annasu sannan akan ce annasu ana nufin annaqal naqal shay'in min shay'in ko min halin ila halin akhar a lugar kenan amma istilahi to shine zai gaya mana annasu naqalun au izalatun ka gani naqal ko dai a kira shi annasu ko a kira shi da naqalun ko a kira shi da izalatu kama hakauhu kamar yadda malamai suka haikaito shi an ahalin lisani daga ma'abuta luga harshen larabci al-lisan ana rana nufin yaren larabci fihi ma a kansu cewa duka suna zuwa da wannan ma'ana annasu fil luga naqalun au izalatu wannan a lugar shi yasa akan ce nasakhati shamsu az-zilla eh bi ma'ana azalatu rana ta kusa da inuwa eh azalatu to sai ce wa haddu amma ta'rifin sama anassa raf'ul khitabi dauki dauke magana allahiki wadda ta zo daga baya subuta hukumi sai ta dauke tabbatuwar wani hukunci bil khitabi sabiki wanda aka yi magana da shi wato kamin wato shi sabon gada ya zo daga baya an faɗi hukunci a da bayan lokaci kila wata ko wata biyu ko shekara ko shekara biyu sai aka sake yi wani hukunci aka ce wancan hukuncin an goge shiga sabo ko aje wancan tsoho ku zo ku yi aiki da sabo wannan istilahi shi yake kira da annasu to sun yi inkarinsa eh ala ra'asihim sune al-yahudu yahuda su sun fara inkarin nasu cewa bai kamata a ce wai akwai nasu cikin addini ba da wannan kamar ya zan wasa kamar an nuna kenan shi allah subhanahu wa ta'ala yana da rauni yoshi zai yi abu daga baya kuma ya zo ya canza kenan sadda ya na harkon bai shirya ba wannan haƙi da yahudawa ce shi ne allah ya yi ta maganganu a ƙur'ani ma nan saka min ayatin aunin siya na atin khairin minha to wannan kenan duka raddi ne a kansu an fahimci wannan ko duka wannan raddi ne a kansu cewa akwai shi sannan ya tabbata ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam irin suna haitu kuma an ziyaratul kuburi alafa zuruha da annabi ya hana kowa ziyartar kabari ba wanda ka zuwa makabarta da sunan ziyara amma daga baya sai annabi sai ya ba da dama sai za ana yi to wannan nasu nasu ake kiransa an gane wannan ko raf'an ala wajihin ata kuma zai zama ɗauki hukuncin ala wajihin akan fuskar ata da ya zo wanda laulahu ba dan da shi sabon gaba ba dan da umarnin cewa ku ziyarci kababurra ba to lakana za ka sabita da na farkon ya zama tabbatacce da sai ya har yanzu ba wanda zai ziyarta makabarta kama huwa kama yadda na farkon yake to amma sai shi sabo sai ya ɗauke subutul hukumi na tsohon sai aka tabbatar da shi sabo amma da sharadi idza taraha anhu fi zamani idan an samu jinkiri tsakanin su na zamani tsakanin na farkon da na biyu shi wanda ya goge ya zan shi ya zo daga baya wanda an ka goge shi ya fara zuwa kaga hani na ziyartar kaburbura shi ya fara zuwa umarni na a ziyarci kabari sannan ya zo daga baya ma ba a da humi na khifabi sani wanda zai zo baya gare shi na magana na biyu na khifabi na biyu to wajaza naskun rasmi dunan hukumi ya halatta a shafe rubutu amma hukunci na nan an shafe aya ko ka duba ƙura'ani ba ka ganinta amma wal hukumu sabitun eh suna cewa kamar ayatul rajmi ayatul rajmi sahabbai irin su ubay bin ka'ab da sauransu sun tabbatar da cewa sun karanta wata aya ayatul rajmi cewa in mutum yayi zina a jefe shi inda ya taba aure الشيخ والشيخة إذا إذا زنيا فرجموهما نكالا من الله to sun suka ce mun karanta wannan aya mun haddace ta mun fahimce ta amma daga baya sai Allah ya ɗauka a biti sai zan duk sahabai hadda annabi babu wanda ka iya karanta ta an ɗauke ta wannan ya cikin mu'jiza ta alƙur'ani wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim to kaga alhukuma yana nan wanda ya aure zina hukuncinsa a jefe shi sai ya mutu amma aya babu ta an ce da cikin suratul ahzab take ita aya amma sai aka ɗauke ta da sauransu don wasu ruwayoyi daga malamai na nuna cewa suratul ahzab aqwalu min suratul baqara farkon lamari suratul ahzab ta fi suratul baqara tsawo ta fi ta yawa amma aka yi ta goge wasu abubuwa aka yi ta goge wasu dokoki har ta koma inda take saboda Allah ya tausaya wa mutane ba wai don hukuncin da ya na farko akwai matsala ba ne akwai matsala ne gare ku kila ya muku nauyi kila ya fi karfin ku to wannan haka malamai ke faɗa na ulumul qur'an wanda za mu zo kansa insha Allah cikin alfara'idul jalila kazaka nasful hukumi dunar rasmi ko kuma a shafi hukunci amma kuma ayan ana karanta ta ga ayan ana ta karantawa cikin alkurani amma kuma babu babu hukunci an gane ko kama ayan jihari da Allah ya ce in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna sai ce al'ana haffafa Allahu anku eh to daga nan annasu ya wara wa alima anna fikum da'afan fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn kaga an samu sassauci a farkon lamari Allah ya ce idan an samu mutum ashirin cikinku ku musulmi masu haƙuri to za su iya rinjayar kafiri ɗari biyu kenan idan musulmi ashirin sojoji na musulmi ashirin suka haɗu da kafiri ɗari biyu a farkon lamari to ba za su gudu ba ba su ce a wala sun nuka mu nekin ba nekin Allah ya ce in kuma akwai musulmi sojoji musulmi ɗari cikinku to za su rinjaye kafiri dubu sau da haka ɗari ba za su gudu akan kafiri dubu ba to amma sai Allah ya ce al'ana haffafa Allahu ankum wa alima an annafikum ba wannan shine sababin naskhi akwai rauni cikin kuna da rauni sai an ka rage adadin eh Allah ya ce to yanzu za a yi ƙasa za a rage sosai sai ce fa'in ya kummin kummi a tun sajiratun ya gani bumi a ta madadin dubu kafin dubu sai an game da su ɗari biyu saboda haka yanzu an samu sojoji na musulmi ɗari biyu ɗari to haramun ne su gudu ga sojoji na kafirai ɗari biyu sai dai a tsaya a gwamza mai mutuwa ya mutu mai mai rayuwar shirayi kaga an yi tafifi dahon mutum ɗari dubu an gace kasu gudu eh kaga cikin ɗari an rage ɗari dubu an rage ɗari takwas an samu sauƙi ko ba samu ba to wannan shi ke nuna maka sahabbai ba matsorata ba ne duk wanda gana zagin sahabi to wannan abtar ne babu albarka tare da shi to ka duba kafirai sun ninka suwa amma Allah ya ce bai yadda a gudu ba gudun babban zunubi ne kabira ne aka barul kaba'ir in akwai musulmi dubu Allah ya ce to za su rinjaye dubu biyu na kafirai sun haka musulmi dubu ba za su gudu a kan musulmi kafiri dubu biyu ba shi ma wannan haza ta hafifu to wannan nasu ne an gani an shafe hukunci amma kuma rubutun yana nan ana karanta aya har gobe to wannan shi ne ake magana a kai Allah ta'ala shi mana jagora to sai mana ya ce a wa nasu kullum minhu ma ila badal a wani lokaci kowanne daga cikinsu su nau'in can biyu da an ka ambata nasu rasmi dunan hukumi nasu hukumi dunan rasmi to kowanne daga cikinsu mala ya ce ila badalin ana iya kawo irinsa ya zan wanda an ka shafe da wanda an ka zo da shi duka daidai wa daida suke an fahimci wannan sannan waduni ko kuma a kawo wanda a ƙasa ga na farko kama wannan da mun ba da misali na yaƙi kaga an shafe adadin da bai kai na farko ba to wannan shi ne wa za ka tafifin shi ne abinda Allah ke nufi da ma'anin sakh min ayatin auninsa na ati bi khairin mina yanzu wanga da an gazo da shi daga baya ta wancan alkhairi saboda akwai tafifin hasan an samu rangwami an samu sassauci an samu sassauci wajaza aidan ya halatta kuma kaunu zalikal badal ya zan wanga da ya zamo madadin wanda an ka goge a haffa shi ne mafulun bihi na jaza a haffa shi ya fi zama mafi sauƙi au a shadda ko kuma shi ya fi tsanani min makari babal daga wanda aka ainihin bata to amma wannan galibi an yi shi ne ga banu isra'ila mutanen annabi musa su ma akwai nasu cikin shari'a su amma mafi yawanci mai sauki ake gogewa sai a kawo wanda ya yi shi zafi kagani ta wannan kenan an gane wannan ko asali duk wani nama halatta ne gare su daga baya sai aka zo aka haramta musu naman rakumi aka ce ba yadda su ci naman rakumi ba aka zo babu abin da sun kafi da su duniya irin kici cikin nama amma sai Allah ya ce an haramta muku shi to haka haka haka haka amma mu a shar'a mu babu wannan ba wani hukunci da an ka goge an ka kawo sabo sabon ya fi tsanani sama ga na farko saboda ka'ida ta qur'ani yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna dina yusrun to mu saboda wannan ka'ida shi yasa duk wanda za a kawo ko dai su zamo iri daya ko kuma ya zambe kai na farko tsanani ba saboda wa arsalaka illa rahmatan lil alamin saboda annabi ma annabin rahama to shi yasa annabi rai ne na baci sosai idan ya ga mutum na tsananta ma al'umma ko ta fuskar karantarwa ko ta fuskar dawa ko ta fuskar wa'azi shi yasa lokacin da ma'azu bin jabal ya jagoranci wata kabila sallah a unguwarsu ya ja dogayen ayoyi shi kan wani ya ji an bata mai lokaci sai ya rabu da shi ya koma ya cika sallah ce da ma'azu ya kare sai an zaka ne ce guri cewa to kaga wani ana sallah kashi kashi abin da yi ya ce ku kyale shi munafuki ne shi kuma da ya bashi sai ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ya san bai yi munafunci ba bukata ta same shi ya ba annabi labarin duk abin da ya faru sai annabi ya fahimci ba laifin shi ba ne laifin mu'azu ne shi ne annabi ya kira shi ya yi zafi sosai cikin mi da za ka yi haka me ya sayin za ka ba mutane limanci ba za ka karanta suratu kaza da kaza da kaza ba sai ya ambaci gajajjerun surori me ya sa ba za ka karanta su ba eh kuna tsananta ma al'umma to ka gani to saboda haka ko yaushe son aka a sassauta ma al'umma sassauta ma al'umma ba raunin imani ba ne shari'ar ne ta ce a sassauta an gani so da kar a ɗauko wata ibada wadda za ta sa mutane su suna gudu shi da abin da ake nufi to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ya koyar da shi yace inna minkum munaffirina daga cikin ku akwai masu koran mutane daga addini haka annabi ya gaya wasu hafi akwai waɗanda suke yin wani abu wanda zai sa wasu su kyamaci musuluncin sai su koma gefe kana tsawaita mutane a sallah to wani in yaji an yi kira sai ya ce sai an yi rabi wancan sai a hankali Allah ya tsawaka to illa kai kuma ka yi hattara kakka mai da rayuwarka ko yaushe kai sauki kake nema ta tabbuwar rohasat shi komai dai a bashi mafi sauki komai a bashi mafi sauki to irin wannan malamai sun yi zafi a kansa yawa wai ko fatawa zai ba sai gaji ya ce babu mai sauki a karanta to kakka mai da rayuwarka haka a ka tsaya tsaka tsakiya sun malkitabu bilkitabi yunsau to ana shafe ƙur'ani da ƙur'ani kamar da misali ya gabata ka sunnatin bi sunnatin fatun sau ana shafe sunna da sunna kamar yadda hadisin ziyarar kabari walam ya juz amma bai halatta ba an yin sakal kitabu a shafi alkur'ani bi sunnatin da sunna wannan ra'ayi ne na wasu malamai cewa ba a goge ƙur'ani da sunna a sai dai in sunnan nan mutawatira ce don alkur'ani kulluhu mutawatir to ga ka'idarsu su kuma al'ahadu la yansakul mutawatira المتواتر يسق المتواتر مثله ka'idar da suka sake nan mutawatiri shi yake goge mutawatiri dan uwansa amma ahad mun karanta shi a musalau ahad ba zai goge mutawatiri ba wasu ko malamai suka ce ba mai da wannan ba ya halatta ahadi ya goge mutawatiri saboda haka aya tana iya nasrin alqur'ani hadisi kai ya goge alqur'ani da ƙur'ani kullu ja an ɗariƙe tawato min awwalihi ila akhiri sabanin hadisi mutawatirai din ma ba su da yawa kamar yadda muka karanta ahadi din su ne jullul hadis su ne mafi yawan hadisi ana fahimtar wannan ko su ne mafi yawan hadisai da ake ainihin wato ruwaitowa to sai suka ce ku ba mu misalin inda sunna ta goge alqur'ani suka ce abu mai sauki Allah ya ce wallazani yatiyani haminkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna Allaha kana tawwaban rahima wannan aya tana magana akan waɗanda suka yi liwadi namiji ya nemi namiji dan uwansa Allah ya ce to in sun yi liwadi kuka kama su kudan cutar da su kawai sai a kyale su in sun yi istighfari to Allah zai karbi tubarsu shi a hukuncin liwadi a ƙur'ani ga shari'a mu amma sai suna ta zo ta goge wannan hukunci eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin musnadul imam ahmad da jami'ut tirmidhi da sunan ibn majah hadisi ne sahihi shaykh al-albani ya inganta shi rahmatullahi alaihi yace man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqatuluhu al-fa'ila wal maf'ula faqatulu al-fa'ila wal maf'ula duk wanda kun sama yana aikin liwadi to ku kashe mai yi da wanda an kawo da wannan hadisi ahad ne amma ya goge waccan aya wallazani ya ce ya ne mai mara ne suka yi liwadi namiji yanne mai namiji kaga an samu na nasu sunna a nasu fita da sunna eh yawa a hukuncin ƙurani ba a kashe mutum in yayi liwadi amma sai sunna ta zo ta goge wannan to saboda haka ba za ka kawo wannan aya ga ce wai ba za a kashe ɗan liwaɗi ba ba zai yi ba in dai hadisi ya tabbata zai iya goge aya almarje makoma kawai shine as-sihha isnadi ya tabbata matani ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata shikenan eh to sai ma da ce wa zutawa a turin bi mislihi nusih bisa ga waccan fahimta da ya kawo mutawatir yana goge mutawatiri dan uwansa eh wa gairu bi gairi wanda ba mutawatiri ba da dan uwansa ahad kenan da ahad fariyun tasakh to sai a goge ahad da ahad to amma wannan ba ra'ayi ne mai karfi ba wannan ra'ayi yana da rauni arrajihu shine wanda mun ka faɗa cewa al'ahad yana iya goge mutawatiri ba sharaɗi ba ne sai hadisi ya kai mutawatiri sannan zai goge mutawatiri waktara ƙaunin naska mata watara to kaga sai ka maka wani saɓani wanda mun ka faɗa cewa shi fi inganci wasu malamai sun zaɓi cewa ana yin naskin mata watara nassin da ya tawaturi marwaitansa sun yi yawa sun kai adadin da hankali al'ada ya kore cewa karya sun kai ruwaito bigairihi da waninsa wanda ba mutawatiri ba wa aksu amma akasinsa shine mutawatiri ya goge wanda ba mutawatiri ba to yora hatama wannan ana ganin shi matsayin wajibi to wannan ra'ayi shine na ƙarshe duk da ba shine zaɓinsa ba wancan da yawa da gabatarwa shi al'amuridi shine ra'ayinsa amma malamai irin su a shekul islam duk sun tabbatar da cewa a inda nasi ya tabbata to ko da ahat ne babakat na ruwatu ba su da yawa ɗaiɗaiku ne to zai iya goge hadisin da ya zo ta hanyar tawaturi babakatu na ruwatu ɗinsa suna da yawa sun yawa sosai zai iya goge shi haka shek salihar husaini shi ma ya ra'ayinsa kenan tunan za mu dakata insha Allah a babin annasu dama biyar muka ce kuma yanzu biyar da minti bakwai abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe kuma shi ne ƙarshe a wannan zaman sai wani lokaci an sake sawa insha Allah ta'ala za a dawo a samu dama a da kammala littafin don kowannensu an sake zama guda inda ba alfinta tauhidi ba za a kammala insha Allah amma kamin a kammala tunda akwai waɗanda an gama gunga an gama a ƙurɗubi can wancan zama an gama biyu gunga an samu raguwa ke da to dama wanda ya kamata musa shi ne alfara'idul jalila ulumul qur'an tunda an taba ulumul hadith an taba matsalawul hadith an taba luga an taba nahawu akwai buƙatar mu na zaman mu alarammomi mafi yawancin mu to mu san ilmomi na alƙur'ani domin su taimaka mana mu ƙara fahimta alkur'ani yadda ya kamata ba wai kawai muna ɗauke da lafazi a ba mu san hakikanin ma'anarsa ba na ba ta ran fahimta yawa saboda haka su malam nura dama shi ne wannan littafin yana na alfara'idul jalila sai dai wanda bai da yana iya tare da saka min lokaci ya yi amma waɗancan littafai da ni bayani akwai musallas na kuturu da kuma duratul yatima ta nahawu su za a zo da shi don nahawu shi bisa ga al'ada ba a barin karatun shi eh nahawu jari ne guzuri ne ba a bari ko an gama wani littafi to wani ake samu a loda a yi ta tahiya suna cewa man fatahun na hau to fa za ka al'akharas wa fahimuhu fi kulle ilmin wa fahimuhu min kulle fannin min kulle ilmin mufulisu wa qadaruhu bainal wara maqduru wa in yunazir fa wal وقدره بين الوراء موضوع وإن ينازر فهو المقطوع abin da suka faɗa kenan duk wanda ya rasa nahu to wannan zai koma akharas bebe za a ga in ya zo gaban mutane ba zai iya magana ba don yana jin tsoron ya yi kuskure ka koma bebe kenan tunda ba ka iya magana gaban malamai sai ka koma wurin jahilai eh in ka koma wurin jahilai kai malami ne in ka zo wajen malamai kuma kai jahili ne eh ka zamo jahilul ulama ne akwai alimul ulama akwai jahilul ulama eh akwai wanda in gaban jahilai ke jahilai sun zagaye shi malami ne bini su ba ga irinsu jahilan da suka zagaye shi amma in ya haɗu da ma'abuta ilimi malamai to shi jahili ne to shi malamai bai kira jahilul ulama ne to karka zamo ka basa saboda haka a tare da kuɗi kowanne dai ban tunanin ya wuce ɗari biyu ko kwafi nawa za ku iya bugawa sai a tanade su kamin lokaci ya yi ba su da yawa insha Allah shi musallas bai kai maiti ɗari ba darasi uku ma yana yawa mu kammala shi insha Allah ita ma adduratu yatima na hawan dan baiti ɗari ne da ɗaya ta alhadarai to Allah ta'ala shi yi mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته